الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق سنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور باك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم تجدد السادواء أو أن يمشي من البركة yammaci na talata ashirin da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da uku hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya kama mu daidai da ashirin da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna nan muna cikin tafsirin surat yunus cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin sai na goni durma wanda yake nan kasuwan shanu a jiya mun fassara faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'aasif wa ja'ahum al mawju min kulli makan وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون a nan muka tsaya za mu tashi daga aya ta gaba insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon agajinsa da rahmarsa da falalansa Allah ya yassara mana mu bayyana bayanai daidai Allah kuma ya ba mu iko mu yi aiki da abin da za mu ji to akramu sallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ظهورها وازينت وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى نار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
ما شاء الله صدق الله العظيم بارك الله فيك ‘Yan uwa, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake cewa إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أنا الله أبني سبحانه وتعالى yana ba da misali a game da rayuwar duniya saboda bayan ya bayyana wa kafirai mushrikai cewa gumakan nan ba su da amfani a gare su ko masu bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma Allah da suna kiransa suna bautata masa idan sun ga kansu a cikin hali na gwanci da bala'i kamar lokacin da sun ga kansu a cikin teku a cikin ruwa to kuma shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da'iman saboda haka a bautata masa a koda yaushe wannan duniya da yake take rodan mutane wadda take hana su kula da ibada kula da sarkake Allah subhanahu wataala da bautata masa ba komai ba inji ubangiji ta'ala shine anan Allah subhanahu wataala yana buga misali akan duniya saboda mu fahimce ta mu sai yaya take ga wanda bai san duniya ba to ga yadda duniyar take inji ubangiji ta'ala Allah ta'ala yake cewa innama matsalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama sani dai ya kai musulmi ka sani fa ita wannan duniya misalinta rayuwar duniya dinnan misalinta shine misalin ruwan da muka sokar daga sama misalin duniya kenan aka ce da ita duniya daga lafazi na dana yadno dana kuma a larabci shine yayi kusa yayi kusa duniyan haka aka dauke ta aka ba ta suna daga abin da yake da kusanci abin da yake da kusa abin da bashi da yawa abin da yake karewa da wuri shine ma'anar duniya din a harshen larabci shine Allah wanda tsare ke cewa lalle misalin duniya rayuwar duniya din nan shine misalin ruwan da muka sokar daga sama inji ubangiji ta'ala wannan ruwa idan ya soko kasa fahtalata bihi nabatul ardi sai ya garwayu da tsiron kasa da tsiron da kasa za ta kire ya garwayu da wannan ruwa da Allah ubangiji subhanahu wataala ya saukar daga sama sai ruwan ya sabbaba fitar da tsiro daga kasa fastalata bihi nabatul ardi sai ya zamanto yayi sababin tsirar da tsiro daga kasa da fitar da ciyawa da duk wani abin da dan adam yake bukata a rayuwarsa da ma abin da dabbobi suke bukata فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام يصير da abinda dan adam mutane da kuma abinda dabbobi suke ci duk yana fito daga ƙasa sakamakon ruwan sama Allah ta'ala yake cewa hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha har zuwa lokacin da shi ruwa yake ta zuwa kasan take tsirar da tsironta kayan marmari da kayan daɗi da ɗanyen duk abubuwa za su fita daga ƙasa har zuwa lokacin da za ka ga wato ƙasan za ta ɗauki adonta ta yi kore shal ta zama abin sha'awa ga wanda suke da alaƙa da abin da ya shafi gwanaki da menene sun san waɗannan ababe to lokacin da ƙasa za ta jiko da ruwa ta fitar da tsironta komai za su ya fita zama wato koreshen ƙasa ta yi albarka waje ya yi kyau abin sha'awa duk wani abu mai kyau yana tsiro daga ƙasa hatta idan aka zafi al'arzu zukurufa kayan adonta wa zayyana ta yi ado mai kyau abun sha'awa abun burgewa kamar ka ce amarya da aka mata kwalliya za a kai ta gidan miji to haka kasan za ta kasance tana da wannan kwalliya tana da wannan kyau wazzayyana wa wanna ahluha annahum qadiruna alayha sai ga masu lambuna ga masu gwanaki za su ji dadi za su zaci cewa su za su samu ikon su girbe su tsare abin da suka riga suka noma dinnan gashi ya tashi gashi kuma yana kokarin zai nuna to za su ɗauki cewa za su samu ikon su haɗa shi gabaki ɗaya su kawo shi gida su ji daɗinsa na ci su ce na sayarwa su sayar wa zanna ahluha annahum qadirun alayya sai ana cikin wannan yanayi na farin ciki da jin daɗi sai Allah ta lake cewa ataha amruna laylan aw nahara sai ga hukuncin mu zai tabbata akan ta sai mu tura mata fari ko kuma tsuntsu ko fari ko wasu ya daga cikin rundunar ubangiji subhanahu wataala ko kuma ambaliyar ruwa ne yazo ya bata ya lalata gwanakin nan ala ayyati hal hukuncin Allah sai so ko akanta sai wannan kasan da take da kyau jiya din nan wanda take da abun burgewa abun sha'awa wanda masu ita suna jin dadin ta din nan ta kasance kamar bata faru ba bala'i ya afko mata sai ya turmutsa ta gabaki daya ya rusa ta gwanakin nan su lalace gabaki daya in abinci ne misali a fari ne ko kuma tsuntsu ne su zo su gama ci gabaki daya bai ita ya zo ya shiga ciki sai ga kamar ta'allam taghna bil am kamar ma jiya din nan ba ita ce mai kyau ba ita ce wanda take dauke da aya ba ita ce abun burgewa ba duk gabaki gabaki daya ta riga ta cinye ta riga ta mutu ta riga ta lalace ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hafidan sai muka mayar da ita hasid wato kamar abu ne wanda wato wannan wuta gobara ta zo ta cinye shi ya riga ya zama toka ya zama kasa ya zama turbaya ka Allah tamna bil amal kamar ma jiya din nan ba ita ce wanda take da dadi take da kyau take da burgewa Allah ta'ala ke cewa kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun da haka ne muke buga ayoyinmu mu bayyana su filla filla dalla dalla mu buga misalai misalin duniya li qaumi yatafakkarun ga mutane da suke da hankali za su hankalta su dauki darasi daga ita wannan aya a cikin da ubangiji subhanahu wataala ya buga mana misalin rayuwar duniya kada mutum ya dauke ta da fadi ya dauke ta kamar wani abun dawwamawa ne ko kuma wani abun jin dadi na dindindin a'a ba abun dadewa bane abu ne wanda yake shudewa da wuri kamar wasa ne da aka hada shi a lokacin biki a lokacin jin dadi a lokacin aure kowa ya riga san wannan wasa din nan ba zai dade ba za a yi sa ne na dan lokaci ne kan kadan a shakada a ji dadi wasan nan zai watse to hakan duniyar take tsarin tsaki na irin wannan wasan da za a tayar a yi sa a lokacin biki a lokacin jin daɗi shi ne Allah ta'ala ya ba da misalin ta a nan da misalin gona da za ka gansa da farko ga shi dai ƙasa ne ba ciyawa ba tsiro ba koma a cikinta amma cikin ikon Allah ta'ala wannan ƙasa ɗin nan sai ka ga Allah ya saukar mata da ruwan sama nan da nan sai ta tsirar da ciyawa da duk wani abu da ake bukata mai noma ya zo ya shuka abinda yake so wanda ya shuka hatsi ko dawa ko shinkafa ko alkama ko ma menene wannan kasa din na lokaci kaɗan sai ta fitar da tsironta sai ga ta ita jiyan da take boshashiya din nan ta kasance yanzu tana kore shal tana dauke da 'ya'yanta tana dauke da tsironta har mai wannan gona wannan lambo daɗi yake ji ga abin da yake cikin ta ɗin nan yayi kusa ya nuna yanzu insha Allah ba da jimawa ba zai nuna za a zo a girbe za a zo a tara za a zo a hada za a zo a kawo a gida wanda za a bari a ci a gida a bari wanda za a kai kasuwa kai a kasuwa yana tabbajarin abin da yake gabanta sai Allah ta'ala ya kaddara mata bala'i ita wannan lambu ko kuma ita wannan gonan lokaci guda kuma sai kaga bala'i yazo ya same ta sai wannan tsiro sai wannan lambo wannan gadina din nan ko kuma wannan wato ainihin gwanan nan ya wayi gari ya zama kamar ba shine na jiya wanda yake da kyau duk abin da yake ciki zai riga ya mutu ko kuma kasa ta zo ta bata shi ruwa ya zo ya bata shi ko kuma wasu kwari su zo su cinye ko kuma fari su zo su cinye ko kuma tsuntsu ya zo ya lalata ya bata shi mai su ya so ya shiga cikinsa ya kalle shi babu komai kamar jiya ba shi ba to wannan shine rayuwar duniya حتى إذا أخلت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس kuma irin wannan misali ne Allah subhanahu wataala ya buga mana a cikin suratul kahf inda yake cewa wadrib lahum matalan hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء قدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا الله تعالى يقول وكبغى musu misalin rayuwar duniya misalin ta shine kamar ruwan sama da muka sokar wa kasa sai kasa ta tsirar da tsiranta ta fitar da lambanta da kayan mamarinta da kayan dadinta sai bayan gata tayi kyau sosai har mai ita zai rudu da ita za ta burge shi sai Allah kuma ya sake saukar mata wani bala'i bala'in ne ya zo ya turmutsa ta ya zo ya rusa ta gabaki ɗaya ya lalata ta ya ɓata ta ta zamanto ba ita ce kamar wanda jiya take a nune take da kyau ba Allah yana da ikon yayi komai inji ubangiji subhanahu wataala kuma shine irin fadin Allah subhanahu wataala i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج مصفرا ف... ثم ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فيما شاء الله وبي سبحانه وتعالى ينا باب مع مثال رأي والدنيا إيكي تشوى كسكسني فياكو متانيه ku sani fa ya ko bani adama ita rayuwar duniya din nan wani abu ne na dadi wani abu kamar wasa ne wanda za a aje kuma a watsi kan la'ibun wa lahu waje ne na lahawi ne na dadi ne na wasa ne wanda aka aje shi da aji dadi kuma a watsi wa tafakhurun bainakum kuma Allah ya sanya ta waje ne na ibtila'i wasu ustoke ta waje ne na gasa da nuna ji da isa da alfahari da kuma wa takasurun fil amwali wal aulad kuma wuri ne wanda ana rige-rige ne wani yadda yana gani cewa shi ya fi wannan dukiya wani ya ga shi wannan ya fi wannan ya'ya wani ya ga shi wannan ya fi wannan mulki wani ya ga wasu ya fi wannan kaza waje ne na kawai gasa ne akan abin da bashi da amfani Allah ta nake ka masali ghaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu misalin da shine misalin wato ainihin ruwan sama wanda ya burge manoma da ya zo dinnan manoma sun burgo da shi ya burge su shine al-kuffara dinnan manoma kenan sai su kowa ya je gonansa ya shuka ya noma yana jiran alkhairin da zai samu a ciki thumma yahidu sannan wannan gonan din ya tashi yayi kyau fatarehu musfarran thumma yakunu hutama zaga sanan da nan yayi kore yayi kyau ma sai Allah ta'ala ya sokar masa da bala'i da annoba su zo ta same shi sai ka ganta ya riga ya zama wato kamar abin da bai taba faruwa ba bushashshen abu ne ya riga ya huce ya zama bashi da amfanin komai shine ita ce rayuwar duniya shi yasa bai kamata ba musulmi ya dauke ta ita ce abun damuwarsa wanda har zai damu da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamanta misalin duniya da misalin mushin dan jaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana wucewa da sahabbansa sai ya ga wani mushin dan jaki sai ya ce wa sahabbansa wani na cikin ku zai buƙaci wannan yayi amfani da shi ya kai sa gidansa suka ce annabin Allah jaki ne ba yana da raima bashi ba bashi da gata bashi da daraja wajen mu ba a cin namansa balle moshin sa me za a yi da shi ya manzon Allah moshin jaki kuma ai bashi da amfanin komai yace to duniya a wajen Allah subhanahu wataala gonda ma wannan mushi dan jaki a cikin ta ba ta da matsayin komai ba ta da darajar komai shi yasa mai hankali mai tsoron Allah a ciki ba zai mai ba zai maida ta bata zaman to wuri ne na tunanin sa gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya daru man la dara la wa malu man la mala la wa laha yajma'u man la aqla la ita ke garin da wanda ba shi da tsammanin ya samu masauki a cikin aljanna to shi zai damu da ita ya samu wurin zaman sa a cikinta sai ya damu cewa ya ga cewa lalle sai ya samu wurin zama mai kyau a cikin duniya ko ta wace hanya ba zai damu ba ko ya kashe mutane ko ya yi duk wani irin zalunci ko ya dauki duk haƙoƙin mutane ko ma duk mutane su shiga cikin kunci da bala'i in dai har shi zai iya samun wani abu na duniya ya samu yayi gini mai kyau ya hau mai kyau ƴaƴansa su ji daɗi shi ba zai damu ba dawo malla darala gidan wanda ba shi da wani gida ba shi da tsammani ya samu gida a cikin aljanna kuma ita ce maluman la malala dukiyar mutumin da ba shi da tsammani ya samu arziki na lahira to sai ya damu da ita ya same ta ita walaha yajma'u man la aqla la wanda ba shi da hankali ba shi da tunani ita ce zai tunani akan ya hada ta ba zai damu da lahira ba saboda haka in ka kula halin da yanzu al'umma mutane suke shigi gaba ke kawai kowa duniyar ne ya saka ta a gaba za ka ga ita da bata kai komai ba bata kai matsayin komai ba wajen ubangiji subhanahu wata'ala amma mutane kuma sun maido da ta zama sai ita ke komai sai ka ga ana kashe-kashe ma domin duniyar ne duk wannan fitina da kake ganin ta da ake ganin ta ana je dan saboda addini ne ba wani addini a cike ba harkar addini a cike kawai duniya ne aka sa a gaba wanda kaga yana kokari ya kashe mutum masiyarsa ake dan saboda ya samu sisi da toronto sun ya samu ne abun sa ne wanda ya tura shi ma shi ma duniyar ne yake so daga cewa kawai ya ya samu abin da ya, ya sa a gaba a cikin ta saboda haka Allah ubangi subhanahu wataala ya rufe mana asiri wanda duniyar ne ya saka ta a gaba to ba zai aikata alkhairi a shirye yake yin duk wani abun da ba shi da kyau batun kisa kan mai sauki ne cin haƙoƙin mutane kan dama ana gani halal ne balle irin cin amana da wasu abubuwa shine Allah ubangiji subhanahu wataala yake bayyana mana cewa ita rayuwar duniya din nan ba komai ba mu yi hankali fa kazalika nufassilu alayati liqaumin yatafakkarun haka muke bayyana ayoyi dalla dalla filla filla ga mutane da suke da tafakkure masu hankali Allah subhanahu wataala yake cewa والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ita duniya ka je ta ka ji bayaninta ka ga misalinta ba inda za ta kai mutum wanda ya so ta sai dai ta gefar da shi a cikin bala'i an gane abin da nake nufi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisi ya kamanta duniya a gobe kiyama da wata tsofuwa wanda ta tsufa kurmush duk jikinta ya canja ya lalace gata ta zama wani abu wani abu ba ba kyawun gani ita ce duniya za ta fita a gobe lahira da irin wannan siffa mummunar tsohuwa gajayya wadda ta gaji karfinta ya kare mutane har za su tsoron ce wannan wani irin halitta ne wani irin tsofa ne ba mu taba gani irin ta ba a ce wannan ai ita ce duniya da ta kurudu da ita ku kalle ta ku ga yanayin ta to sai ita duniyar ta yi kira ta ce ya ko mutane na ya ko ƴaƴana to yalla yalla ku zo ku bi ni ku zo ku bi ni ku zo ku bi ni ku zo ku bi ni to sai duk wanda suka damu da ina da duniya wanda suka roƙo da ita za su tashi su zo su bi ta to anan Allah ubangiji subhanahu wataala yake ce wallahu yad'u ila daris salam shi Allah subhanahu wataala shine wanda yake kiran mutane zuwa ga garin aminci zuwa ga garin kwanciyar hankali malaman suka ce garin aminci garin kwanciyar hankali da Allah ta'ala yana kira zuwa gareta ita ce aljanna Allah yana kiran ku domin ku bautata masa ku sarkake shi a cikin ibada ku kadaita shi a cikin ibada domin shi ya riga ya shirya muku ya tanada muku wuri ne na aminci wuri ne na kwanciyar hankali wuri ne na jin daɗi shine assalam da yad'u ila daris salam Allah yana kiran ku zuwa ga gari na aminci garin sukuni garin jin daɗi wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim kuma Allah yana shiryar da wanda yake so daga cikin bayansa zuwa ga tafarki miƙaƙe tafarki na addinin musulunci malaman tafsiri suka ce in ka duba anan Allah ubangiji subhanahu wataala ya ba wa aljanna sunan assalam wallahu yad'u ila daris salam kuma yake cewa lahum darus salam inda rabbih darus salam garin aminci garin kwancin hankali garin da mutum idan ya shiga cikinta babu tashin hankali babu zazzabi babu rashin lafiya babu bacin rai sai da ni'ima akan ni'ima dadi akan dadi walwala akan walwala shine darus salam sunan aljanna kenan kuma Allah ubangiji subhanahu wataala ya daga yana daga cikin sunayensa assalam Allah ta dake ce wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus assalamul mu'min Allah shine assalam bi ma'ana shine mai bada aminci kuma shine amintacce wanda baya fargaban wai wani abu ya same shi kuma shine wanda yake da ikon ya bada wannan aminci ga wanda yake so daga cikin bayinsa Allah shine assalam aljanna ita ce garin assalam kuma addinin musulunci shine dinul islam Allah ta'ala yake cewa inna ad-dina 'inda Allah al-islam kuma yake cewa man yabtaga ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shine malaman suke cewa suke cewa al'umman da ta samu wannan ai ita ce al'umman salam ita ce al'ummar aminci al'ummar peace al'umman da addinin ta shine addinin peace addinin lafiya addinin zaman lafiya al'umman da ubangijin ta subhanahu wataala shine ubangijin assalam al'umman da gidanta na aljanna sunansa darus salam wannan al'umma dole ta zama ta ummatu salam an gane abin da nake nufi wannan shine aminci da addinin musulunci yazo da shi kuma amincin da Allah ubangi subhanahu wataala ya koya mana kuma shine amincin da muke jiran a gida a gobe kiyama a cikin gidan aljanna saboda haka duk wanda yake tunanin cewa addinin musulunci ba addini bane na zaman lafiya addini ne na tada hankali addini ne na ta'adda to bai fahimci addinin musulunci bai fahimci musulunci ba ko kadan musulunci shi daban yake abinda musulunci ya zo da shi na kyawawan halaye da siffofi masu kyau da tarbiya da ɗabi'u da ibadoji masu kyau abinda musulunci ya dawo da shi daban ɗabi'un ɗaiɗaikun mutanen da suka shiga cikin addinin musulunci daban saboda kada ka hukunta musulunci da musulmai ga baki da ga ɗabi'ar halaye na wasu daga cikin musulmai wannan kansu ne suke fassara ba addinin musulunci suke representing ba ba musulmai suke representing ba duk musulmin da kaga yana kisa ba addinin musulunci yake representing ba addinin musulunci bai ba da dama ka kashe mutumin da bai sokane ka ba addinin musulunci yake ya bada dama ne a yi ta zaman lafiya da ma wanda ma ba musulmi ba ma a yi zaman lafiya a yi zaman gindadi Allah ta lake cewa la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku ba cikin musulunci da ku yi zaman lafiya da wanda ba musulmi ba balle ma Allah yana kiran ku ne da ku zanna zama lafiya da su ku kyautata musu ku nuna musu halaye masu kyau na addinin musulunci ku bayyana musu ko musulmai ne amintattu ko musulmai ne kuna da gaskiya ko musulmai ne kuna cika alkawari ko musulmai ba kwa cin haƙƙin da ba naku ba ko musulmai kuna tsoron ubangijinku subhanahu wataala ko musulmai kuna da tsafta zahiran wa batinan wannan shine abinda musulunci yake koyawa al'ummarsa yake koyawa musulmai kisa idan zaka karanta tarihi na addinin musulunci yadda musulunci ya shigo Africa ya shigo Najeriya anan musulunci bai shiga da takobi ba wanda suka shigar mana da musulunci a wancan lokaci ba su shiga da yaki ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin jagoranci na sahabin annabi mai suna Uqbat ibn Nafi'a sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya shigar da addinin musulunci kasar Najeriya a zamanin Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sahabban da suka taso daga gaban suka zo suka shiga Najeriya har suka zo Borno anan ba su zo da takobi ba ba su yaƙi kowa ba da kowa ba wanda suka zaga balle suka kashe mutum sun zo ne da tijara da kayan kasuwanci da halaye masu kyau da ɗabi'u masu kyau sun zama tare da mutanenmu a wancan lokaci suna sayar daga wurinsu suna sayar musu su tashi su yi sallah kan lokacin da idan suka karɓi dukiyar mutum amana su mayar masa su kira mutane da lumana cikin wannan ba su ba su tada hankalin kowa da kowa ba ɗan ƙasar nan suka ga irin halaye masu kyau na wa'annan bayin Allah kufayen sai suka shi cikin addinin musulunci duk kowa ya koma ya karanta tarihin shigowar addinin musulunci ƙasar Afirka in general mu a nan Najeriya in musamman zai tarar a wancan lokaci ba a yi komai ba na tashin hankali kawai kyawawan halaye du'a na wancan lokaci suka nuna mana sai mutane mu suka ta'asirantu da su haka ake so kai musulmi inda duk ka zonna ka nuna ma wanda ba musulmi ba kai amintacce ne kai kana da gaskiya kai kana cika alkawari ka nuna masa kai ka fisa cika alkawari kar ma shi ya cika alkawari ya ce muku wai ko African time an gane abin da nake nufi waɗannan halayen da yanzu muka ɗauke su halaye ne na wanda ba musulmi ba su kuma sai suka karanci addinin musulunci mu sai suka dauki wasu halaye masu kyau daga ciki na addinin musulunci dan saboda su rude mu sai yanzu kai mu'amala da wanda ba musulmi ba ka tarar da shi yana da amana sai da kai mu'amala da wani wanda yake musulmi sai kai mu'amala da wanda yake ba musulmi ba ka tarar da shi yana da alkawari da shika alkawari fiye da wanda yake musulmi me yasa musulman mu na wannan zamani suna representing kansu ne ba addinin musulunci suke musulunta ba ba addinin musulunci suka kwatantawa ba saboda haka a wannan zamani ne idan mutum yake so ya karbi addinin musulunci ko idan saboda halayen musulmai da bai saba shiga musulunci ba dan ba mu da irin halaye masu kyau ɗabi'u masu kyau da har za su burge wanda ba musulmi ba yayi sha'awar shiga cikin addinin musulunci galibin mu ba zai ce baka baki ɗayan mu galibin mu ka dube mu a cikin mu'amala ka shiga cikin kasuwannin mu kasuwa daga farko har ƙarshe domin kasuwar shanu nan misali kaje kasuwar kwastam nan misali kaje babban kasuwar misali ka tare wanda suke cikin kasuwar nan ka fara lissafa su za ka tarar akalla 90 something percent dukkan su musulmai ne wanda yake saya da wanda yake sayarwa amma fara ka karanta mu'amalar mu da ɗabi'ar mu ya muke saya ya muke sayarwa ya muke mutunta addinin musulunci a wajen cinikin mu sai mu da sayarwa mu ya muke mutunta addinin musulunci a sauran mu'amalolinmu idan muka fita kasashen waje wani ma musulmi idan ya fita kasar waje yana kunyan ya ce shi musulmi ne saboda yana ganin an ce shi ya nuna shi musulmi ne za a ce dan kauye ne ko a ce dan ta'adda ne saboda ka sai ya bar musuluncinsa halayen mu kenan ba za a hukunta musulunci da musulmai baki daya a game da ɗabi'ar mu ba a'a musulunci daban musulmai na kwarai daban halayen da yanzu muka saki kanmu wasu halaye ne daban ba na addinin musulunci ba an gane abin da nake nufi ko da duk wanda ya so ya bata sunan musulunci to dama yana da biyu a cikin a cikin zuciyarsa amma in ya karanta tarihin musulunci na gaskiya ne to musulunci kwata kwata halayen da yanzu ake yin sa ba yawa ba na musulunci ba wani wanda yake bature ya karɓi musulunci a ƙasar America a California yayi karatun tarihi to a karatunsa na bincikensa a tarihi da mimi sai ya tsaya game da tarihin musulunci da tarihin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da tarihin annabi da tarihin qur'ani wannan halaye da ya karanta a cikin littattafai da ya kalla irin halayen masu tsoron Allah sai suka bashi sha'awa ya shiga cikin musulunci da ya shiga musulunci abinda ya karanta ya haddace sai yake bari ya je kasar musulmai ya je kasar misra kasar egypt da ya ƙara koyon addinin musulunci saboda inda yake musulunci ba musulmai ba su da yawa musulunci ba shi da ƙarfi bari ya je inda musulmai ƴan uwansa suna da ƙarfi sai ya yi tafiya ya je kasar misra kasar egypt yana so ko dama ya karanta shi a cikin wannan musulma tana hijabi musulma ga siffanta shi tun a jirgin na Cairo sai ya ga musulmai mata suna tabarroje ga su dan tsiraro kuma musulmai mata sai ya shiga cikin al'umman da musulmai ne da baki amma halaye tarbiya ɗabi'antu mutane ga baki da ba shine wanda ya karanta cikin littattafai ba da ya je shiga ya zonna kwana biyu kwana uku ya ce anya waɗannan su ne wanda na karanta addinin su na shiga abunda na karanta daban abunda nake gani suna halayen su daban ita kuma na yarda na yi imani abinda na karanta gaskiya ne na gode Allah da ya sa na fahimci musulunci a cikin karatun da na yi na gaskiya ba game da halayenku ba da shi in zan fahimci musulunci ne akan halayenku a gaskiya ba ku da halayen da a yanzu ku fassara wa al'umman da ba musulma ba hakikanin musulunci da yake kuna gane abin da nake nufi na shi na halayenku yanzu ya samu ga koma yanzu ƙasar Najeriya in ka duba wata missionaries wanda suke zuwa da sunan Christianity su shiga ƙasa su je wuraren da ba musulmai ba so sa mutane su zama kristan a ba su wannan yau kasar Najeriya shiga cikin kristan ya fi yawan shiga cikin addinin musulunci ta karanta missionaries abinda kokarin da suke yi don saboda saka mutane akan christianity ya ma fi karfi ya ma fi yawan mu musulmi da za su shigar da wani a cikin musulunci to kai gaya mun yau tun ramadan ya shiga zuwa lokacin mu ne yanzu kaga mutum nawa sun shiga musulunci tsakani da Allah mutum nawa kaga su shiga cikin mutaci addinin musulunci to kaga matsala kenan duk tafsirai da zaka kalla galibi ba zaka ga an mutane su suna musulunta musulmai ne suna saurara amma ka duba missionaries ka karance su a ko ina duk inda suka ji za su kafa cocin su kawo asibitin su su zamuta da malaman su na Kirista su zo da likitocin su su zo da dan abun duniyar su bayar to sai mutane suna barin addinin musulunci su koma cikin wannan kwanaki kwanaki na wani yake bani labari a cikin kauyen su a Adamawa a nan wajen da aka tashi musulmai amma aka wayi gari aka tar da mutane 15 sun bar musulunci sun koma christianity da aka tambaye su mutane don me yasa kuka yi wannan ko ba musulmai ba suka ce to tun mun tun mun musulunta me kuka ba mu ne tun muna musulmai me kuka yi mana ne wayannan baka zo sun gina mana asibiti babba sun gina mana makarantu sun dauka mana nauyin kowane lokaci sati sati suna kawo mana abinci ba ba ganin talauci da muke fama da shi ba amma su suke taimaka mana ko ina kuka taimaka mana to yaya ba za mu bi su ba an gana mu da nake nufi yau idan ka duba attajiran mu da yan kasuwannin mu wanne ne da suke tsina na addinin musulunci menene suke dan da'awa dan taimakawa musulmai don taimaka wanda ba musulmai ba su yi sha'awar musulunci su zo shiga cikin addinin musulunci muna ji muna gani an ɓata mana surar musulunci musulunci ta'addanci ne yake koya mana musulunci koma baya ne musulunci ƙauyenci ne musulunci kaza kaza kaza har muka kai lokacin da yanzu yanzu a cikin zaman mu haka a cikin ƙasar mu a cikin garin mu a cikin anguwannin mu samari matasa suna ganin sun fi karfin su koyi su karanta addinin musulunci su je su karanta akhdari ko ashmawi ko aqida kaza suna ganin wannan duk kuma baya ne bari kawai dai aje ayi boko ayi kaza ayi kaza ayi kaza kuma kawai ni ga ya fi musa kan zama musulman kirki saboda menene saboda ba su ga wato alamomin amfani a game da wanda suke gaban su na musulmai jama'a kuna gane abin da nake nufi to wadannan su wannan shine dabi'ar mu kuma kowane musulmi wajibi ne ya taimaka wa addininsa gurgurdan yadda zai iya addini amana ne karkace wai kai dan kai sallah kai azumi kai qiyamul layli kai zikiri kai duk ta kanka ne kai me kai wa Allah me kai wa addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari a zamanin annabi Isa alaihi salam annabi isa alaihi salam Allah ya yi masa wahayi Allah ya yi masa wahayi yace ya isa ka tashi ka je wuri kaza ka je gari kaza zaka tarar da wani bawa yayi wa kansa wani gida wani karamin masallaci ya zanna ana yau wata da watanni baya fita yana sallah yana addu'a yana zikiri yana aikin alkhairi je ka ga masa cewa ne ba ruwa na da abin da yake na ibada na zuba na mayar masa duk abin da yake na rusa masa Allah ya tura annabi sai zai faɗa bawan Allah nan da aka zo aka gaya masa cikin ibadarsa shi kuma ya san ba abin da yake ne laifi ibada yake yi karbi yake yi zikiri yake yi yake roƙon Allah subhanahu wataala amma ga ja ka ce duk an rusa maka shi ya annabi Allah laifi mai nayi Allah ta lake wa annabi ta ka gaya masa ibadarsa zikirinsa sallarsa azuminsa qiyamul layl duk wannan ta kansa ne ke yi me yayi dan ya taimaka wa musulunci ya kira wani shiga cikin addinin musulunci shin ya taba fita waje ya samu wanda ba musulmi ba ya ce da shi ka zo ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai shi ya taba fita waje ya ga wanda bai iya alwala ba ya koya masa yadda za a yi alwala mai kyau to kai baka taimaka addinin musulunci baka shigar da wani cikin musulunci ba baka koya ma wanda musulmai ma addinin su ba kanka kake ta yi kai kake wa ba kai wa musulunci hidiman komai ba kuma Allah ta'ala yake buƙatar masu kawo gyara a cikin musulunci fa sama da wanda yake kawo kansa gyara bi ma'ana Allah ta'ala kullun yana daga bala'i daga al'umma muddin an samu masu gyara a cikin ta wa ma kana rabbuka muhlikal qura wa ahliha muslihun Allah ba zai hallaka alƙarya ba wani gari ba muddin a cikin wannan alƙarya mutanen ta suna yin jara bai ce ba wa ahluha salihun wai dan alƙarya tana daga salihan bayi tana da waliyan Allah tana da mahaddisan alqur'ani tana da masoyan Allah masoyan annabi sallallahu alaihi wasallama tana da masu zikiri wannan duk ba zai hana hallaka ta ba wannan duk ba zai hana a saukar masa da azaba ba haka na na aji take wannan na Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahliku wa fina salihun yanzu za mu halaka alhali akwai salihan baya ciki yace masa na'am idan kasura al-khabar yace idan datti idan kazanta idan zinabai sun yi yawa ko salihan baya suna nan ba za su ina na muku komai ba amma in akwai muslihun masu gyara masu karantarwa masu da'awa wanda suke taimakawa addinin musulunci a waje to Allah ta'ala zai gyara ka to saboda haka yan uwa musulmi halayen mu mu musulmai a yanzu a zamanin mu ne yanzu a gaskiya ba ta kwatanta ba ta fassara musulunci bi ma'anahu lafzan wa ma'anan ba dukkanin mu bace mafi yawa daga cikin mu halayen mu ba halayen addinin musulunci ba to wannan shi yasa kawo mana addinin mu ya zama muna da tawaya mu mun mun kasance ba mu da karfi abokan adawu mu sun samu hamayya sun samu karfi a kanmu saboda kawai muna roƙan kanmu ne ba mu riƙe addinin mu mai riƙo mai kyau ba والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم في آية قبل بسم الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ubangiji subhanahu wataala yake cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada lil ladina ahsanu ga waɗannan musulmai waɗanda suka kyautata suka kyautata ibadarsu suka kyautata mu'amalarsu tsakaninsu da ubangiji subhanahu wataala suka kyautata mu'amalarsu tsakaninsu da ƴan uwansu musulmi ga waɗannan da suka kyautata ayyukansu zahiran wa batina so ma Allah ta'ala zai gadar musu da garin kyautatawa lillazina ahsanu alhusna ga wanda suka kyautata halayensu suka kyautata mu'amalarsu ga ubangijinsu subhanahu wata'ala suka sarkake Allah suka kadaita Allah a cikin ibada suka kyautata mu'amala tsakaninsu da ƴan uwansu musulmi babu zolaya babu damfara babu zalunci suka kyautata ibadarsu sun yi ta mai kyau sallah ce sun cika masa rukunanta da sujjadanta da da khushu'inta da taqawanta ga wanda suka kyautata ayyukansu wannan shine al-ihsan al-ihsan ahsanu min al-ihsan al-ihsan shine ka kyautata ibadarka ka kyautata aikin da kika sa a gaba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa game da ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu فإن لم تكن تراه فإنه يراك كتشوتة عبادك har ma ka kai matsayin da kamar kana ganin Allah a gabanka in baka kai wannan matsayi ba to ka tabbata Allah yana ganin ka kyautata ibada kenan to shine Allah ta nake cewa ga wanda suka kyautata ibadar su ga ubangijin su sun kyautata mu'amalar su da ƴan uwan su to su ma Allah zai gadar musu da garin kyautatawa to malaman ne rabi suke cewa lilladina ahsanu wannan jabu majrur din nan khabar ne ga mubtada wanda yake muakhar mubtada shine darul husna lilladina ahsanu asalin sa darul husna lilladina ahsanu amma saboda abun ya yayi ifadatul hasr ya nuna cewa ita wannan darul husna garin aljanna din nan Allah ya kebanta ta musamman ne ga waɗannan masu kyautatawa wannan shine fa'ida na menene taqdimul jar wal majrur ko kuma cikace taqdimul khabar ala al mubtada liyufid al hasr ليبين أن الجنة مقصورة فقط على هؤلاء الذين أحسنوا قال أقول لك ينفي للذين أحسنوا الحسنى الحسنى على إنما لمسك شيء مضاف ليه ولا كشافي مضاف لنا شأتنا دار الحسنى دار مضاف والحسنى مضاف إليه هنا قالوا وأن ما أقويت أشكال العربي يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه ga wanda suka kyautata aikinsu Allah subhanahu wataala zai gadar musu da garin kyautatawa garin kyautatawa ita ce menene aljanna kuna gane abin da nake yajzi allazina asa'u bima amilu wa yajzi allazina ahsanu bil husna al husna malamu duk suka ce ita ce aljanna garin kyautatawa garin ni'ima garin jin dadi lillazina ahsanu al husna wa ziyada kuma Allah ta'ala bayan ya gadar musu da gidan aljanna gidan ni'ima kuma suna da ƙari a ciki to wannan ƙari malaman tafsiri sun fassara shi akan cewa ƙarin lada na farko kenan Allah ya dauki alƙawari cewa ga masu kyautatawa musulmai idan suka kyautata aikin su ibadar su to duk wanda ya aikata aiki ɗaya na lada ana ribanya masa so goma ziyada kenan man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha daga nan idan ya ƙara kyautatawa daga goma za a ƙara 700 daga nan idan ya ƙara kyautatawa daga 700 za a ƙara masa 700 idan ya ƙara kyautatawa daga 700 za a ƙara masa miliyan 7 an gane abin da nake nufi daga nan idan ya ƙara kyautatawa sai a ƙara nan ninka masa bagairi hisab wannan ƙaramin aiki da mutum zai shi na lada duk rashin ilimin mutum idan ya yi abun lada a Allah ta zai riɓanya masa ladarsa su koma daga nan kuma gwargwadon mutum yadda gwargwadon yadda mutum ya ji tsoron Allah yadda ya yi ikhlasi yadda ya kyautata gwargwadon yadda za a riɓanya masa shi yasa za ka ga mutane biyu su yi aiki mai kyau su yi sallah raka biyu a cikin masallaci wannan ladarsa goma wannan ladarsa ɗari bakwai za ka gansu misali su uku su yi wannan ladarsa goma wannan ladarsa ɗari bakwai wannan ladarsa dubu bakwai za ka gansu su hudu suka yi wannan ladarsa goma wannan ɗari bakwai wannan dubu bakwai wannan kuma dubu saba'in an gane da kyau za a ƙara har wannan dubu a miliyan miliyan dubu bakwai har ka ga wani kuma yanzu shi ba a ba da lissafi sai dai a ba sa bakaire kasa za ga mutane su yi ibada iri ɗaya amma kan take za a ba su lada iri ɗaya bayan da lada ya danganci iya iliminka iya saninka ga Allah iya ikhlasinka iya tsoronka ga Ubangiji subhanahu wataala amma minimum wage da Allah zai bayar kadan kadan da za a bayar ga wanda bai iya ibada ba baki da ilimi sosai daya za a ba ka goma kun gane abin da nake nufi to daga nan Allah ta'ala sai ya kara mutum ni'ima kari akan kari har ya zo kari a cikin aljanna tsarin aljanna kuma Allah ta'ala sai ya gadar wa musulmi a cikin aljanna abinda bai taba yin tsammani ba benaye ne gidaje ne koramu ne ababen ci ne ababen marmari ne ababen sha ne matan aljanna ne menene menene walwala ne buku da kare ga gafarar Allah ne ga kuma yardansa har a kai ga matsayi babba shine ganin ubangiji subhanahu wataala wannan shine wasiyada زيادة ذاك في التكين ذات تاشي تندق تضعيف الأعمال من العشرة إلى السبعمائة إلى إلى إلى إلى إلى إلى هر أجاء قام كم ببا شين النظم إلى وجه الله الكريم شيء سجيه ولك شكين صحابان النبي صلى الله عليه وسلم بتابعي ثم فسر زيادة إنن شين النظر إلى وجه الله الكريم wannan ya fassara wannan daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallama akwai sayyidina Abubakar Siddiq yake wa ziyada an-nazar ila wajhillahi al-karim akwai sayyidina Huzayfa ibn al-Yaman akwai sayyidina Ali ibn Abi Talib akwai Abdullah ibn Mas'ud sannan a cikin tabi'ai akwai akwai Ikrama akwai Qatada akwai mujahid aba ibn abi rabah akwai al-hasan al-basri akwai abdurrahman ibn abi laila malamin imamuna malik da dai makamantan su salafan wa khalafan duk sun fassara ziyada anan bi ma'ana an-nazaru ila wajhi Allah al-karim ganin ubangiji subhanahu wata'ala a gobe kiyama a cikin aljanna Allah ubangiji ta ya ba mu rabo mu kalle shi hadisi ya tabbata a cikin musnadi na Imam Ahmad ibn Hanbal Allah shi kara masa rahma daga hadisi na Sayyidina Suhaib ibn Sinan al-Rumi Allah shi kara masa yadda yana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yace idza dakhala ahlul jannati al-janna wa ahlun nari an-nar nada munadin fayaqulu ya ahlal janna inna lakum maw'idan 'inda Allahi ينجزكموه فيقولون وأي موعد يا ربنا ألم يبيض وجوهنا ألم يثقل ميزاننا ألم يرفع درجاتنا فيقول الله تعالى بلى بل إن موعدكم أن تنظروا إلى وجه الله الكريم فيكشف الله له وجهه فينظرون إليه النبي صلى الله عليه وسلم يكي شوى إذا متعنى بسي شقا كما شقا شقا الجنة musulmai sun samu zamansu ‘yan wuta sun samu zamansu sai Allah ubangi subhanahu wata'ala ya ba da dama ya kira ya ce ya ku ‘yan aljanna duk su ce na'am ya ubangijinmu ya ce kuna da alkawari da ubangijinku Allah zai cika muku wannan alkawari za su ce ya Allah wani alkawari kuma za ka cika mana ka ba mu ba ka cika mana ladanmu abinda ba mu yi tsammani ba a cikin lada ka ba mu ka ba mu yardanka ka ba mu aljanna ka ni'imta mana ka gafarta mana gashi muna cikin ni'iman da ba mu yi tsammani za mu same ta ba ya Allah menene kuma ni alƙawari kuma nan gaba da zaka ba mu shi ya Allah Allah ta'ala ce a tabbas akwai alƙawarin ku na musamman da na dauka muku tun a cikin alja a cikin gidan duniya a cikin Qur'ani na gaya muku cewa wajuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wancan yiri suna da kyalli suna da haske kuma wannan fuska za ta kalli ubangijinta to wannan alkawari da na gaya muku a cikin qur'ani kuna karanta a yau za a tabbatar da wannan alkawari Allah ta'ala sai ya daga hijabi sai musulmai su kalli ubangiji subhanahu wataala malamai suka ce wannan dama na ganin ubangiji ta'ala ta fi wa in aljanna aljanna da duk abin da yake cikinta na ni'ima daga lokacin da za su kalli ubangijinsu za su imoce gabaki ɗaya su manta da duk wata ni'ima wani irin daɗi da za su fara ji a ransu sai su ga duk daɗin da suka ji a cikin aljanna na shi ba daɗi ba ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya ninninka ya ninninka wannan abin da suke tsammani shi ne akbaru ni'matin fil janna an-nazaru ila wajhi Allah malama suka ce daman ganin ubangiji subhanahu wataala tana bambanta wa in aljanna gurgudun matsayin su da darajar su a wajen Allah ta'ala in aljanna gabaki daya da wanda suke cikin lower level da wanda suke higher level wanda suke kasa da wanda suke sama kun gane abin da nake nufi gabaki daya akwai lokaci na gani na gabaki daya shine kowace juma'a kowane ɗan aljanna zai kalli Allah wannan kowa da kowa zai kalli ubangiji subhanahu wata'ala kowace ranar idi karamin idi ko babban idi idin mu na musulmai kowane ɗan aljanna zai kalli ubangiji subhanahu wata'ala to daga nan ƙarin sama da wannan sai kowa gurgudun matsayinsa da darajarsa akwai wanda daga wanda zai ci gaba da ganin ubangiji subhanahu wata'ala a duk sati so biyu wani a duk sati sau uku uku wani a kulla yau sai ya kalli ubangiji ta'ala sau daya wani matsayinsa da darajarsa ba idonsa ba ta rabo da ganin ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan halas Allah ubangiji ya daga masa hijabi ga baki daya min awwalihi ila akhiri sai ganin Allah yake yi wanda suke ganin aljanna ita ba komai ba ganin Allah shine komai na su Allah ya ba mu wannan ni'ima lillazina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla Allah ta lake cewa waɗannan bayan Allah da suka shiga aljanna suka gani kuma suka kalli Allah to fuskokin su kaskanci ko wulakanci ko wani canji ba zai taba samun fuskan su ba wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla fuskan su ba za ta gama haduwa da canji wai ta zama baka ne ko ta kyatta wani ba wai wani tabo tabo ya same ta ne ko kuma kaskanci wulakanci a sun riga sun rabu da wannan sun tini sun sallame wannan fuskan su sai da ta ga haske yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun wujuhun yawma idin musfira ضاحكة مستبشرة ولا يهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة waɗancan fasu ne ma'abota gidan aljanna wanda suka gaji zama a cikin aljanna hum fiha khalidun su masu dawwama ne zama a cikin aljanna zama na dindindin zama na abadal abidin Allah ubangiji ta'ala muna roƙonsa karamcinsa da rahmansa albarkacin waɗannan ayoyi da alƙur'ani mai girma albarkacin manzon rahma sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu a cikin aljanna Allah ya samu na da rabo cikin wanda za su kalli ubangiji subhanahu wataala gani na karama gani na daraja Allah ya daga mana darajar mu a cikin aljanna mu zamanto muna makwabtaka da annabin Allah da sauran annabawa manzanni da shuhada da salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ya tsara mana al'amuran mu gabaki daya abinda muka faɗa ya zama tsare da Allah sana ya bamu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana ki a ƙarshe akwai dan uwa da ya rubuta wannan takarda yake roko daga jama'a yan uwa akan cewa a taimaka masa da addu'a albarkacin wayannan kwanaki yana cikin hali na matsi hali na tashin hankali ko bashi da lafiya a karanta masa yadda ya faɗa falaki da nasi da nasi da nufin Allah ya bashi lafiya Allah ya daga masa abinda yake damunsa din na rashin lafiya da kuma abinda yake ji yana tasha masa hankalinsa na Allah ya warkar masa da shi Allah ya biya masa bukatu insha Allah za mu yi masa wannan addu'a da kuma dukkanin mu gabaki ɗaya mabukata ne ga Ubangiji subhanahu wataala Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya tsara mana al'amura Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya ba wa ƙasanmu Najeriya, ƙasanmu Borno lafiya, Allah ya shiga tsakaninmu da wanda suka nufe mu da sharri da bala'i, gwamnoninmu, hukumarmu wanda suke da kyakkyawar niyya su yi aiki wa al'umma aiki na gari Allah ya taimaka musu. Duk wanda yake da wata mummunar niyya don ya zalunci al'umma ya ci dukiyar talakawa, Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya raba shi ya kawar da shi hanyar da yake cikinta, Allah ya canja mana da wanda ya fi sa alkhairi duniya da lahira wanda zai sa masa adalci da tausayi a cikin zuciyarsa Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya tsara mana al'amura dan uwa da bashi da lafiya Allah ya bashi lafiya abin da yake damun sa Allah ya bashi Allah ya warkar masa ki Allah ta ya ba mu lafiya mu gabaki daya salati goma goma ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma mu karanta falaki da nasi kafa daya daya mashi da mahu gabaki daya mu اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر ما خلق. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس صدور النجاة اللهم انت بحوائجنا عليك وعلى قضائها قدير فمن علينا بقضائها يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الفاتحه Thank you.